أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine zama na bakwai cikin jerin karatun wani littafi mai suna addurra fil qira'ati thalath allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suratu ali imran yanzu kuma zamu ci gaba da karatu ne cikin suratu ali imran ibn al-jazari ya ci gaba da cewa yarawna khitaban huzwa fuz yaqtuluna taqi yatan ma'a wada'atuhum wa in naftah wa in naftahan fala fadin alamar daukin sarki yarawnakum mithlaikum ra'ayil ayn shine yarawna khitaban huz wanda musu ishara da fa'un huz shine yaqub al-hadrami ko yana karantawa tarawnahum mithlaihim ra'yal ayn da khitab tarawnahum wa fuz yaqtuluna sannan kuma wanda musu ishara da fa'un shine khalab ko yana karantawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna an-nasa bil qist wa ya'mu wa yaqtuluna alladhina ya'muruna an-nasa bil qist nam wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas haka ne ko wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas to kalmar yaqtuluna din shi imamu khalab yana karanta da fatahan ya'un kaga asalin sa wa yuqatiluna alladhina asalin sa ba sannan kuma illa an tattaku minhum tuqa tuqa shi hum wanda masa ishara da hum ha'un yaqub kenan shi na karantawa kamar yadda ya kama da lafazin illa an tattaku minhum taqiyya taqiyya taqiyya haka yake karantawa ma wada'at sannan kuma da harafin wada'atu sai karanta da harka guda uku fataha a jiri da daura ta'un din والله أعلم بما وضعت وضعت كما هكا وإن افتحن فلا wanda musu ishara da fa'un shine malin khalab ko yana karantawa iftahan inna zaka mai inna fatha anan أن الله يبشرك بيحيى بكلمة منه أن الله da fatahan alhamza na anna kaga asalin sa inna kenan na ku ce mene kamar da yace taqiya ba wa atu shi ma ba yin da lafaza shi haka yake ce ni ce ma ma ma wa da atu mm
to ma'audatu to bari mu sake gani shi a imamu yaqub al-hadrami ko yana karanta ne bi iskanil ayn wa dhammi ta'id mutakallim to wada'atu na wada'at na karanta to alhamdulillah eh yanda ya rubuta mana dini watan ka dauka ka san wallahu a'lamu bima wada'at kiran da ka sani kenan to shi kuma yanzu yadda ya rubuta mana da sigan takallum wallahu a'lamu bima wada'tu wada'tu tu wada'tu ne eh jazakumullahu khaira haka ne wallahu a'lamu bima wada'tu yubashshiru kullan fidiqul ta'irit luta iran hustu uz irin huzn wafil ya tuwan iftah lima fula wanda ya masa ishara da fa'un na fide yana karanta yubashiru yana mashinin din tashdidi yubashiru kullan yadda ya kama da tashdidi haka za mu dauka wa in kilmatan atlaktu fa shu'ra ta'tamidi kun gane so al mashhur min qira'ati khalaf al'ashir ya kara'a bi tashdidil ba'i ma dhammil ya'i wa shin afwan bi tashdidil shin maksuratan ma dhammil ya'i yubashiru haka ke karanta kaga asalin sa yabshuru ne ai imamu hamza ba yabshuru ke karanta shi ko yana karanta yubashiru kullan yani mutlaqan kawai fi jami'il qur'an قل الطائر قل قل الطائر تلو طيرا طائرا wanda ya masa ishara da utlu alhamza na utlu shine imamu abu ja'far ko asalin shi ta'ir ta'iran yana karanta shi ne da menene ta'ir ko asalin sa nafi yake karanta ta'ir ko to shine yake son ya nuna mana shi abu ja'far idan aka sami kalmar ta'ir idan ya zo a cikin alkur'ani da madda amma a ina na kuli ta'ir utlu ta'iran ina zuwa kaɗin da Allah yana karanta ta'iran amma a surorin nan guda biyu kawai wace sura a wacan nan sura suratu ali imran da kuma suratul ma'ida kawai kaga kenan ya dace da asalinsa a wannan gurin amma sauran fa khalafa aslahu shi na fi fi jami'il qur'an ne ta'iran na fi uba ya haka ke karanta shi ko khalaf afwan wani ne abu jafar yana karantawa ne anan anan al'imran da suratul ma'ida kawai da ta'iran amma sauran ta'iran ne yake karantawa ya fita ko nuwafihim ya nuwafil ya tuwan wanda ya masa ishara da ta'un shine tuwan ruwais kenan ko ta shi kuma yana karanta fayuwa fihim ujurahum yana karanta da ya'un ne fayuwa fihim ujurahum kai ka san kira'ar fanuwa fihim da nu da nunin ko to shi kuma yanzu yana karanta ne fayuwa fihim tun da ya ce nuwa filiya ya bita barakallahu fikum iftah lima fula sannan kuma wanda ya masa ishara da fa'un shine malam khalab lama ataitukum lima ataitukum kana malamin kasara ne a kiran da ka sani to yanzu kai mata fataha ne lama ataitukum min kitabin wa hikma ya bita ko sannan kuma wanda ya masa ishara da afwan ai mun gama da wannan baitin ko to to wa niftah lima fulako ina iftah lima fula lima fula ko to a ai babu lamun fa'un ce ramzi kawai eh mu duba na ai babu lamun ciki kwata-kwata eh kaga akwai menene abaj akwai menene kuma hauti akwai kuma fadak kaga babu lamun ai to in ma an sa mutum lamun to sai gyara ba ramzi bane ya fa'un ne ramzi kawai eh fa'un ne ramzi insha Allah ta'ala wa ya'muru fans wa ya'murukum fansib wa qul yurja'unahum وحجك سرا وقرا يضركم يضركم على wanda ya masa ishara da ha'un shine yaqub al-hadrami ko yana karantawa wala ya'murukum ya'muru fansib ra'un din nan kai mata nasba wala ya'murakum ya gama da wannan harafin sannan sai wa ilaihi yurja'un wa qul yurja'una sai karanta shi da ya'un madmuma kaga asalin sa turja'una ne idan baka ce asali bakar amanta ma'ana asalin ƙari'in da ya muwafaka da shi a cikin shatubiya shine asalinsa ba wai yana nufin asalin wancan ba asali wanda yake wanda yake ba akwai kuma wanda ba na asali ba a ba shine muke nufi ba ma'ana wa abin nan ƙari'in da ya muwafaka da shi a cikin shatubiya ƙira'atu ta muwafaka da shi shine nake nufi asalinsa in mun kuma cikin shatubiya na'am wa hajjuk siran waqra yadurrukum ala to wanda ya masa ishara da ala shine mala abu ja'far walillahi ala nasi hijjul baiti hijjul baiti kai mahawul din kasra shi yasa sai ce iksiran hajjul baiti ka san kira da hajju yanzu ka karanta hijjul baiti ya shi yasa in ka ce hijjatul wada'i yayi fa ba kuskure bane yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma maza wasiya cewa su rike matayensu na aure hannu bibbi ba tare da wulakantar da su ba a cikin hijjatul wada'i to daidai kai yawwa na a wani zai ce maka a hajjatul wada'i ne ayayi da hajju da hijju duka eh tamam tamam so ɗaya ne ya zuri kun gane fi'ila sosai ai wato ma'ana wanda bai shi da ilimin abin sai ce malam yayi kuskure hajjatul wada yake cewa kaman jalsatul istira jilsatul istira eh duka saha Allah ka sa mu dace wa qara yadurrukum sanan har ila yau kuma zakai ma ra'un na yadurrukum shadda mun gane ko sai ra'un madmuma la ya durrukum kaiduhum shai'a kaga asalinsa la ya dirkum shakke ke karanta a can asalinsa wa qatala mitudmum jami'an ala yaghul la jahil himan wal gaibu yahsabu fuddila bi kufrin wa bukhlin wa bukhlina wa bukhlil akhira kis bi fathi ba كذي فرح وشدد يميز معا حلا وقاتل متضمم جميعا على wanda masa ishara da alhamzan ala shine malam Abu Ja'far ko yana karantawa da alifun qatala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu to qatala din nan kaga asalin sa qutila jamil jiddan yau kaga duk wanda ya shafi biya ayi zai iya fahimta abin kuma zai mai saukin ganewa na'am sannan kuma sai mitu udmum kaimamimun din dhamma muttum muttu wala in muttum aw qutiltum haka an gane shi ko muttum muttu da da yin mamimin din dhamma haythu ka fil qur'an yawa mitna ko mittu wa yaqulu al insanu a idha ma muttu la sawfa ukhraju hayya muttu na'am ya gama ko sai kuma ya gulla jahil himan wanda masu ishara da ha'un yana karantawa wa makan labiyin an yughal walgaibu ya hasabu fuddila sannan wanda su mashi ishara da fa'un wa kenan shi ne malin khalab yana karanta ya hasabu فلا تحسبنهم بمفازة haka ne ko fala ta hasaban nahum to wala ya hasaban nan lazina kutulu yau shi ne wala ya hasaban nan lazina kutulu fi sabilillahi amwa haka ne ko to ya hasaban nan din nan fula yana karanta shi ne da walgaibu ya hasaba fuddila yana karanta shi ne da sigan ga'ib kaga asalinsa wala ta hasaban nan ladina da sigin khitab shi kuma yana kanta da sigin ga'ib ne fuddila bi kufrin wa bukhlin wa bukhlin ko alakhira akis bi fathi ba kadhi farahin wa shiddid yamiza ma'an hala wanda ya masa ishara da ha'un wani kenan malam abu amrul basri afwan yaqub al-hadrami yaqub al-hadrami ina zuwa fuddila ya hasabu to bi kufrin wa bukhlin to shi malam yaqub al-hadrami yana karantawa ina zuwa fuddila wa qalbi gaibi to wala yahsabanna wala yahsabanna alladhina kafaru shine bi kufrin wala matan wala yahsabanna wanda aka sami kalman kufru a gabansa to ya gama da nan wa bukhlin sannan kuma wa ya'muruna nasa bil bukhli ko kai haka ne kuwa haka ne ni ma kai ya fara zafi fa kun ga yahsaban na an sami wacce ta zo gabanin kalmar kafaru sannan kuma yahsaban na akwai kuma wacce ta zo gabanin kalmar bukhulin ya bakhaluna ko yawwa Allah saka da alheri madalla yana karanta su da sigan mene da sigan ga'ib yahsaban na duka guda biyan wala yahsaban allazina kafaru sai kuma wala yasabanna alladhina yabkhaluna Allah ba da lada shine wa bukulin alakhira watan dayan na gaba ko yana karanta su da sigan sigan menene sigan ga'ib tunda ya ce a baya wal gaibu sannan kuma har ila yau shi wanda ya mishi ishara da hawan din nan alakhira sai kuma fala ta hasaban na kun bin fasatin min al'azabi na karkakarke kenan ko a cikin suran ko to ikis bi fathin haka ne sai ka wata ma'ana al'akhir din nan yana nufin al'akhir ta can karken suran kenan ku duba akwai bambanci tsakankanin al'akhir al'akhar da al'akhir in aka ce al'akhar shine wani wani daban the other kenan the other in aka ce al'akhar shine na karke wanda gaba na karke in aka ce al'akhir shine wanda yake a jere na karke a jere mun gane shi al'akhir idan aka samu abubuwa a jere to na karke shine al'akhir to kalmar al'akhir da ya kawo yana nufin al'akhar ikis sai ka akasta ku duba fala ya hasabanna yana karanta da menene ga'ib ko bi kufrin wa bukulin to ta karke a cikin suran bi fatihin shi sai kai ma sinin ɗinsa fataha kenan bi fatihi ba na? ya ne ɗin kuma gaskiya ne to na an samu kuskuren bugu ne wala ban gane ba eh ya hasaban na zai zama ya da sigan ga'ib ne yayi eh biya to nan ni ba ni wa yake da biro amma kuma ba ƙarar ba wannan ba mun ba da din fatamil ba la ta saban nan ne ba eh ai ba zai yi da ba'un ba wa alaikum salam akhar lakin ma abati ba'i bai hada ma na kullu fatti ina ba ba
wala ta saban nan banna to ai ba wanda ke karanta ta sabi ya unce zai zama insha Allah ta'ala to ikis ka akasta ko kaga sauran bi kufrin wa bukul din nan yana karanta su ne ya sabanna da da ga'ib to ka akasta shi na karkin sai karanta shi da ta'un da ta'un ta hasabanna kun gani yau ta hasabanna amma bi fathin ya tawun din da fataha a to amma kuma nan to kaga nan nima na nan sharhin shi ma shi ma da da da da da ba'un yace fala tahzabannahum bi mafazatin min al'azabi ko wa huwa al-murad bi qawlihi al-akhar ay al-akhir lakin ma fathi ba'ihi وهذا معنى قوله بفتح بائه فخالف أصله وألم من الوفاق للآخرين للآخر للآخر للآخرين كذلك بالخطاب والفتح على هذا ضمير المجموع مفعول أول ويريد به بقوله كذي فرح التشبيه ya unne ku gaskiya zai fi kama zai fi zai fi dauka a nan naku me kawo ya unko nan kuma da bako haba eh ina ku ne ko a to wannan shine daidai in Allah da na akwai kuskuren bugu ne ta akwai tafin era da aka sama bi fathi ya ya kamata shine shine fa karfi gaskiya eh to ai in ka lura da kyau sinun sinun ana mata fata ana mata kasara to amma ba'un ba kira'an da ake mata fata ko kasara duka fata ne kun gani ya hasabanna ne afwan afwan afwan afwan to akwai taujihin da zai dauka kenan ai kun ga ayyawun din maftuha ce ta umma maftuha ne fala tahsabanna fala yahsabanna to me ce wala ta saban nahu bi ba sai ce bil kitabi wa fati ba ne Allah wato amana asali ne fara kun da fala ta saban fala ta bunnahu ne can fala ta hasibunnahu ne to alhamdulillah to ya fita to to in haka ne ku ne naku za ku gyara eh sai a sabawun ne din sai zan fala ta hasibannakum wancan ko fala ta hasibannakum aslan eh shine to shine a to ya wannan ya dauka to bawun din shine wajen mai karfi eh fala tahsibunnahum ne sai zanto fi'il mudari mu'rabi ne a wannan halin fala tahsibannahum sai zanto shi mabni ne anan wa arabu mudari an in ariya min nuni tawkidi mubashirin wa min nuni inasin kai rola manfutin ya bita kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to bi fati ba ka zi farahin kaman yadda ya karanta to alhamdulillah ga mashin ya fito karatun yanzu wala ta hasaban nan lazina ya farahuna ta hasaban na ai kaga ba wanda maftuha ce to haka za ka karanta wannan na karke din fala ta hasaban na kun biya mafasatun min azabi to alhamdulillah ya fito bawun din ne shine mafi karfi to na ku ne za ku gyara masiya'un eh na ku ne za ku gyara alhamdulillah alhamdulillah in Allah da kaga mun hadu dan Allah kenan domin inda ba hadu dan Allah ba karke za ka rinda da kuskure a wuce amma in an hadu dan Allah ko la tasmi ummati ala ala dalalatin insha Allah ta'ala alhamdulillah Allah saka muku da alheri washdud yamiza ma'an hala ha'un din ne hatta yamiza hatta yumayyiza kenan zai zama ko za a yi maya'un din dhamma watan tashdidin da za a yi maya'un shike lazimtar da yin ma ya'un dhamma din hatta yumayyiza hatta yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib mun bance wannan ko masha Allah sannan sai kuma wa yahzunu faftah dhamma kullan siwal ladhi ladal anbiya fadmun wal kasru ahfala wanda ya masa ishara da alhamza na can karki ahfala shine mala abu ja'far ko yana karanta yahzunu yahzunu faftah kaima ya'un dinka fatha ya dhumma sannan kuma sai kaima zayin dinka dhumma la yahzunuhumul faza'ul akbaru kun gane ya wanda za a mata fata daga hazana ya hazunu haifar ka fil qur'an kaga khilafin li asali li asalihi asalinsa yuhzinu ne shi can shi malan nafi'u ba yuhzinu sai dai kawai ta anbiya ne yake karanta ta yahzunu shi malan nafi'u to shi anan abu jafar khalafa aslahu haifu qara'a bi fathil ya wa dhammi zai yahzunu kaman kamar haka sannan kuma ta anbiya'i ya karanta ta da yimma yawun din dhamma da da yimma zayin din ta kasra yuhzinu kaga nan wafaka aslahu kenan shi ne sai ce to na fi shi ne karanta a can yi husinu kun gane ko to nan sai ce zumma kullan dukkanin cikin kur'ani za ka yi musu menene za ka yi mayawun din fata ka yi mazayin din zama si wallazi ladal anbiya amma banda wanda take cikin anbiya'i fa dhammu za ka yi mayawun din ka dhamma wal kasru zayin din ka sai ka mata kasara la yuhzinu kenan shi na fi ula ya hazuni ne yake karanta shi khalafa aslahu na fi a can amma shi ko wannan wafaka aslahu kenan za mu ce a nan lam yuwafiq ai shi ya hazuni yake karanta a nan ta an biya yana karanta ne yuhzinu yuhzinu bina ilil majhul ba ya fita sanaktubu ma'a ma ba'du bakal basri fuz yubai yinun yaktum khatib hana khaffafu tula wanda ya musu ishara da fa'un shine mala hamza ko sanaktub makalu ma ma ba'du tare da kalman da ke gaba ita ce wa qatlahum da naqulu kalbasri kalbasri yana karanta ne kamar yadda Abu Amr al-Basri ya karanta ma'ana abin da yake son ya nuna maka wanda ya sai musu ishara da fa'un shine malin khalab yana karanta sanaktubu makalu da nunun na'am sanaktubu haka ba bin nun wa dhammi ta sanaktubu makalu ya fita sannan kuma qatlahum wa qatlahumul anbiya sai malamun din nasba ya fita naqulu kuma sai kanta shi da naqulu ya gama da wannan harafin sannan kuma sai fuz yubayyin afwan yubayyin yubayyinun yaktumu khatib hana wanda ya masa ishara da ha'un shine malam yaqub al-hadrami ko yana karantawa latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna to sai karanta shida da khitab latubayyinunnahu latubayyinunnahu wala taktumunahu kaga da sigin khitab kenan kama ana magana ne da su mutanen kaga asalinsa da ga'ib kenan khaffafu tula wanda ya masa ishara da da'un ruwais kenan ko tula shi kuma yana yin lakinin lazina taƙau rabbahum yana karanta da takhfifi lakinin lazina taƙau kunga lakinna lakinna da tashdidi ko to shi na karantawa lakinin lazina taƙau rabbahum لكن الذين اتقوا ربهم da takfifin nunin na lakin na ko? to Allah ya samu dace subhanakallah kuma bi hamdik ashadu Allah ya yanta a sakin kawai akwai sauran da? wa fatir ma'a nazal wa tilwi wa tilwaihi samihum shine to na'am to alhamdulillah gashi nan fa lalle ko ban gan shi ba ya gurran naka ya hatim nadhhabau nadhhabau nuriyan ka yasr takhifanna takhifan wa shaddid lakin alladhi nadh ma'an ala ko to alhamdulillah to la ya gurran naka alladhina kafaru la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi ko to shine yake son yunna mana wanda ya masa ishara da ala Abu Ja'far ko yana karantawa kaga la ya gurrannaka ladina kafaru nan mun yi manunin tashdidi ko to shi kuma malam Abu Ja'far wanda ya masa ishara da alhamzan nan ta karke yana karanta shi ne da takfifi nam khaffafu tula ya gurrannaka yana la ya gurran la ya gurran kallazina kafaru la ya gurran la ya gurran ka taqallubul ladina kafaru fil bilad haka ko ya fita? masha Allah ya hatim na zahaba au nuriyanka sannan kuma la ya hatiman na kum sulaimanu wa junudu shi ma sai takrifin nonin la ya hatiman kum sulaimanu wa junudu kai Allahu akbar wai kuma abin da zai baka sha'awa da mamaki malam da ƙara tabbatar da mu'jizan Qur'ani fasarin kuma fadi ɗaya ne babu tuka da warwara fa imma nadhhabanna bika fa inna nan shi ta na tauki ne sakila a nun tukid ne khafifa nun tukid ne khafifa shi ma nadhhabanna yana yin takhfifi أو نرينك الذي وعدناهم أو نرينك الذي ينين تخفيفي سننكما ولا يستخفنك كو سيكرنتا ولا يستخفنك يتخفيف شما وشدد لكن أما لكن الذين اتقوا ربهم شي ونك يشدّا shine sai ya ce lakinin laz allaz luga ne na allazina to shi idan ka zo sai karanta lakinin lakin lakin allazina taqaw rabbahum lahum ghurafun mabniya sai kai tashdidin lakinna mun fanci wannan ko asluhu fa takhrifi ne lakinin allazina taqaw to Allah ka samu cikin waɗanda suka ji tsoronka waɗanda kai musu tanajin maɗaukakan masaukai a cikin gidan aljanna ta firdausi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk